بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي goma ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 16 ga watan february 1997 al-sheikh muhammad nasir din al-albani ya ce al-mas'alatu tis'un mas'ala ta casa'in wa yustasna mimma sabaqa ash-shuhada'u fil ma'arika dangane da waɗanda aka ce bai halatta a rufe su ainihin wato a gidaje ba sai dai dukkan musulmi aka ce wajibi a rufe shi a makabarta to amma akwai waɗanda su aka yi togaciya game da cewa su za a iya rufe su a wani wuri daban waɗanda ba makabarta ba shine ya ce an yi togaciya daga cikin waɗanda suka gabata to shahidai waɗanda ainihin aka kashe su a filin daga fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim yace domin su waɗannan za ainihin a rufe su a wuraren ainihin wato da suka yi shahada wala yunqaluna ila al-maqabiri ba za a dauke su a kai su ainihin makabartu ba in a filin daga duk inda aka kashe mutum ya fadi nan za a dage shi a kabarin shi a rufe shi li hadisi jabir radiyallahu anhu qala saboda hadisin jabir Allah ya kara mishi yarda jabir yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min al-madinati ila al-mushrikina liyuqatiluhum liyuqatilahum annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga madina zuwa ga ainihin wato mushrikai don ya je ya yaƙe su wa qala abi abdullahi sai babana mai suna abdullahi ya ce ba wai alkunya ba ce wa qala da sai ce wa qala abu abdullahi amma da ya ce wa qala abi abdullahi mahaifina abdullahi ai abdullahi badlun min ab mahaifina mai suna abdullahi sai ya ce da ni ya jabir abna abdullahi ya kai jabiru dan abdullahi la alaika an takuna fi nizara fi nizari ahlul madina kar kai gargawar zama soja daga cikin sojojin ainihin wato madina kar kai saurin shiga cikin sojoji na ainihin madina hatta ta alama ila ma yasiru amrana amruna har sai kaga yadda al'amarinmu zai kasance sa'an nan kai saurin zama cikin sojoji din fa inni wallahi laula anni atruku banatin li ba'di la ahbabtu an tuqtala baina yadayya yace domin wallahi ni dinnan mahaifinka ba dan wasu ƴan mata ƙanana ƴaƴana da zan bari ba bayan na mutu to da na fi so a fara kashe ka a gabana in gani tukuna qala sai ainihin mahaifin nashi jabiru ya ce fa ma ana fin nizarina ya ce ina nan tsaye cikin waɗannan ainihin sojoji if ja'at ammati bi abi wa khali sai ga gwaggota ta zo da mahaifina da kuma kawuna adalat huma ala nabihin tana ɗauke da su akan raƙumi an riga an kashe su kenan gashi a cikin lamba ta ƙasa ya ce ma'ana inni shadattuhuma ala jambayil ba'ir kal idilaini na ainihin ɗaure su a gefe da gefe na ainihin raƙumi kamar mangala taiki kamar yadda kasan mangala haka ake sawa to haka ta ɗauro su wannan dama wannan hagu fadakhalat bihim almadinata sai ta shiga madina da su litadfinahuma fi maqabirina dan ta je ta rufe su ainihin makabartan mu ta mutanen madina iz la'ika rajulun yunadi sai ga wani mutum ya riske ta yana yekuwa yana cewa ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amurukum an tarji'u bil qatla fatadfinuha fi masari'iha haythu qutilat ku saurara ku ji manzon Allah ya ce yana umarninku ku dawo da waɗannan da aka kashe ku rufe su a wuraren da ainihin aka karkashe su faraja ana bihima sai muka koma da su fadafannahuma haisu kutila sai muka rufe su a inda aka kashe su ma'alli shahid kenan cewa shi shahidi ba a kai shi makabarta filin dagar da aka kashe shi nan ne kabarin shi akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na uku shafi na 397 zuwa 398 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa ba'dahu inda abi dauda wa ghairihi mukhtasaran sashin wannan hadisi abu dauda da wani malamin sun ruwaito shi a takaice wa qad taqaddama fil mas'alati sabi'a ashar wannan hadisi ya gabata a mas'ala ta ainihin goma sha bakwai wani sashi daga cikin shi din kenan safhatin rabi'a ashar a cikin shafi na goma sha hudu a tsohon bugu na ahkamul jana'iz kenan a wannan sabon bugu shafi na ashirin da takwas zuwa da ta to kaji wannan kenan to dangane da matsala da ainihin aka sako a jiya dangane da cewa gashi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hususiya ce gare shi kasancewar kabarin shi da ya zama a gidan shi to abubakar da umar fa yaya aka yi to shine amsa dangane da haka kabarin sayyidina abubakar da umar an zo an rufe su a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wannan daki na aisha a lokacin ya ɗauki hukuncin makabarta domin daga lokacin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu aka rufe shi sai aka kulla ɗakin don haka ɗakin ya ɗauki hukuncin makabarta don haka aka zo aka ainihin ɗauki abubakarin da umar aka saka su a wurin zai zama kamar inda makabartun ƙauye suke a bayan gida to haka wannan ɗakin sai aka ɗauka sai zan kamar makabarta kenan ga wannan gida domin gaba ɗayan ɗakin tun daga sanda aka sanya kabarin annabi sai aka rufe shi ya tashi daga hukuncin ɗaki da za a yi hudda da shi to wannan a takaice amsar da ainihin malamai suka bayar kenan dangane da mafita game da ainihin wannan mas'ala ɗin sannan sai magana da aka yi akan ƙayyadajjen lokaci game da makabarta makabarta ba ta da ƙayyadajjen lokacin da za a ce ya ainihin wato halatta a ce a kwakule ta a yi gidaje a wurin ko a danne ta a in dai makabartar musulmi ce to har abada za a batta sai dai in wata larura kamar ruwa ko kwatami ko wani makwararar ruwa ya zo ya rarake to haka kuma magana da aka kawo akan cewa ko ya halatta a kwakule wani kabari a kawo wani ainihin kabari a saka a wurin matukar kabarin musulmi ne bai halatta ba al mas'alatu to kamata ya sa al mas'alatul wahida was samanun ko sai wat tis'in المسألة الواحدة والتسعون مسألة تتسعين دا دايا يكما تيسا سيسا دا ديو ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة ودنا حالا يدا ذا ألسا فامكا تو بحالة ألف ماما كي مسلمي أتكين سبسيدي حال اللرورة ألف الدفن في الأوقات الثلاثة rufe mutum a lokaci ɗayan lokuta uku bai halatta ba li hadisi uqbata ibn amir al-mutaqaddim saboda hadisin uqbata dan amir wanda ya gabata bi lafzi da lafazin cewa salasu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanhana an nusalliya fihinna lokuta uku annabi ya kasance yana hana mu mu ainihin yi sallah a cikin su aw naqbura fihinna mautana ko kuma mu ainihin rufe matattunmu hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a lokaci na farko sa'an da rana ta bullo ɗin nan da safe ba ta gama fitowa ba to bai halatta ainihin a yi sallah a wannan lokaci ba bai halatta a rufe mamaci ba a wannan lokaci har sai ta gama bayyana gaba ɗaya lokaci na biyu wa hina ya komo ka'imun rahira hatta ta mila shamsu da lokacin da rana ta take a tsakiya har sai ta karkace tukuna yamma lokaci na uku wa hina tadayyafu ash-shamsu lil ghurubi hatta taghruba da kuma lokacin da rana ta tafi ba ta fadi har sai in ta fadi din sa'annan ya halatta ainihin ayi sallah wannan hadisi ya gabata sai ya sa sad din kawai shafi bai sa ko shafi na kaza ba mai yiwa Allah ya mantar da shi amma shafi na 165 kenan a wannan sabuwar taba'a wal hadithu zahiru dilala ala ma zakarna yace wannan hadisi zahirin hujja ne akan abin da ainihin muka faɗi cewa din bai halatta a rufe mamaci a waɗannan lokuta ba وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى الإمام ابن حزم ياتفي أكن وانا مغانا أتكل لتافن المحلى جزء نبير شافي نتريد إيدا شاهدو زوى تريد إيدا شابير وغيره من العلماء إيدا شيدا وسمع لما ومن التأويلات البعيدة yace amma yana daga cikin ta'awili wanda ke da nisan a gwada shi da wannan hadisi bal albatilati kai bataccen ta'awili ma mummunar fassara da aka yi wannan hadisi qawlu ba'dihim aka samu wani cikin malamai wai ya ce ƙauluhu na ɗin nan ai nusalli wai ma'ana shi nusalli ma'ana a cikin hadisin fa ya ce yanhana an nusalli ya fihinna wa an na wai kuma sai ya ce wai na ƙabura ɗin shi ma ai ma'ana shi nusalli to an maimaita kenan ya ce to wannan ta'awili ne ɓatacce kala abul hasan as-sindi al-imamu abul hasan as-sindi ya ce wala yakhfa annahu ma'ana ba'idun yace ba abu ne boye ba wannan fassara ce wadda take mai nisan dauka la yansaqu ilaihi dhihnu min lafz hadith yace tunanin kwakwalwa ba zai daidai da wannan ainihin lafazin hadisi ba qala ba'dhum wasu kuma suka ce yuqalu qabarahu idza dafanahu idan aka rufe mutum sai a ce an saka shi a kabari wala yuqalu qabarahu idza salla alaihi dan an yi wa mutum sallar gawa ai ba za a ce an saka shi a kabari ba ko sallar gawa daban da rufe mamaci wal aqrabu anna al haditha yamilu ila qawli ahmad wa ghairihi anna ad-dafna makruhun fi hadhihi al awqati yace magana mafi kusa ita ce wannan hadisi yana karkata ne yana tabbatar da maganar da imamu ahmad ya tafi akai da shi da wani malami akan cewa rufe mamaci a wannan lokaci abu ne wanda shari'a ta hana قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا الإمام النووي ما يا أينهن تنكو إيوانتا تأويل ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا سيدي كما شي كما نووي قرين يبنغ دوانتا يا فاتا تكين وانبا تتن تأويل دي كما دوان دي كيسان يتنكو إيدين ودعا دعوى غير ثابتة يا فاتما غانا دتك كما باتبتتيا بشي كما أوه كاغا أيكين كينا هكا فقال في شرح مسلم ga abin da nawawi ya faɗi a cikin sharhin muslim kala ba'dhum yace wasu malamai sun ce innal murada bil qabri salatul janaza ma'anar cewa ainihin wato nakbural nakbura mautana din nan sallar gawa sai nawawi ya ce wa haba da'ifun wannan magana mai rauni ce to kaga nawawi ya dace anan to amma inda nawawi ya gabza tuntube da yace li anna salatal janazati domin sallar gawa la tukrahu fi hadha al waqti bil ijma' malamai sun haɗu akan cewa ba a karhanta yin sallar gawa a wannan lokacin ba to shi kuma kaji fala ya juzu tafsirul hadisi bima yukhalifu al-ijma dan haka yace bai halatta a fassara hadisin da fassara da za ta saba ijma'in malamai ba bal sawabu anna ma'anahu ta'ammudu ta'khiri dafani ila hadhihi al-awqat abinda ake nufi na wanda aka hana din shine a jinkirta rufe mamaci da gangan har zuwa waɗannan lokuta to wannan ne aka hana a fa yadda nawawi yake cewa kama yukrahu ta'ammudu ta'khir al-asr ila sirar ash-shams bila udhr kamar yadda aka karhanta jinkirin sallar la'asar har zuwa lokacin da rana za ta yi fatsa-fatse da gangan ba tare da uzuri ba sai albani ya dige dige yana nufin ya gutsura magana magana na da tsawo sai ce sai nawawi ya ce fa amma idza waqa'a ad-dafnu fi hadhihi al-awqat bila ta'ammud idan ya zan an rufe mamaci a daidai waɗannan lokuta da annabi ya hana ba da ganganci ba fala ya kura to ba a karhanta ba a lokacin to kaji garin ya tunkuɗa wani shi kuma ya faɗa wani kuntu ni kuwa muhammad nasir dinar albani sai na ce wa hadha ta'awilin la dalila alaihi kuma wannan ta'awili da ka kawo kai ma nawawi baka da dalili akan shi wal hadithu mutlaqun yashmilu al muta'ammida wa ghayrahu wannan hadisi ya tattaro wanda ya bari da gangan da kuma wanda ma lokacin ya riske shi daidai ran lokacin za a rufe mamaci ko a wani hali an hana a rufe mamaci a wannan lokaci fal haqqu abin da yake gaskiya adamu jawazi dafni walau li ghairi muta'ammid yace rashin halaccin rufe mamaci a wannan lokaci ko ba da wanda yake da gangan ba faman adrakathu fiha wanda duk wannan lokaci ya riske shi zai rufe mamacin shi falyatarayyas hatta ya kharuja waqtul karaha sai ya saurara har sai lokacin ainihin wato karhancin ya wuce mun fahimci wannan ko wa amma da'ahu anna salatal jinaza to kuma ka ji fa an ɗauko maganar nawawi ana raddin maganar wani da ya da kuskure kuma cikin maganganun nawawi aka samu kuskure shi kuma yanzu aka zo ana mishi raddi dama haka yan karin magana suka ce li kulli jawadin kabwatun duk mai gyara wata ran zai iya gabza tintibi wa amma da'a'uhu da'awar da nawawi ya cewa anna salatal jinazati la tukrahu fi misli hadhihi al-awqati bil ijma'i nawawi ya ce yin sallar gawa a waɗannan lokuta guda uku ijma'in malamai ya nuna cewa ba a hana ba fa wahamun minhu wannan kuskure ne nawawi ya kai tsaye rahimahullah Allah ya ji kanshi fal mas'ala khilafiyya ash-shaykh al-albani yace domin wannan mas'ala dai mas'ala ce da malamai suka yi sabani was-sawabu fiha al-karahatu khilaf al-ijma' al-maz'um abin da ke daidai shine cewa makaruhi ne rufe mamata a waɗannan lokuta saɓanin ijma'in da nawawi ya riya cewa an yi akan halaccin haka wa qad sabaqa bayanu zalika fil mas'alati tasi'a wa 80 ta'liqan alaiha yace ainihin bayani ya gabata a ƙarƙashin mas'ala ta 89 lokacin da muka zo muke sharhi akan ta safhatis 30 ba'da al-mi'a shafi na ainihin wato 130 a tsohon bugu kenan a sabon bugu shafi na 165 zuwa 166 to wannan kuma matsalar da ashekul albani ya zo kaga kuma ya ce wasawabu fiha alkarahatu kuma ran nan mun karanta ya ce haramci ne kuma to me yake nufi da karhanci anan sai dai a ɗauka ya yi magana ne a ƙa'ida usulu na ainihin ahnaf ba hanafe idan ya ce kaza makaruhi ne to abin da yake nufi da wannan abu haramun ne amma in yana nufin makaruhi irin makaruhi da kai ba malike ka sani sai ya ce karahatu tanzihin karhanci ne wanda yake bai kai haramci ba amma in ya ce makaruhi kai tsaye to haramci yake nufi to kaji lokaci na farko da bai halatta a rufe mamaci ba sai inda larura ko mecece larurar za a zo a ji kamar ana ganin cewa in an bari wannan lokaci ya wuce mamacin nan zai lalace ko wani abu makamancin haka sai a rufe shi ba lokaci na biyu da bai halatta a rufe mamaci ba sai da larura fil laili da daddare li hadisi jabir radiyallahu anhu saboda hadisin jabir Allah ya kara mishi yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل أكبر annabi labari cewa. ma'ana annabi ya tuno wani mutum daga cikin sahabban shi sai aka ba shi labarin ai wannan mutum ya rasu kuma an yi mishi likkafani da likkafanin da yake ba wadatacce ba wa qubira lailan kuma an saka shi kabari da daddare fazajaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yuqbara ar-rajulu bil laili sai annabi ya tsawa cewa daga yau ka a sake rufe wani mutum da daddare hatta yusalla alaihi har sai an yi mishi sallah illa an yattara insanu ila zalika sai dai in shi mamacin ya bukaci haka ma'ana an ga akwai bukata akhrajahu muslimun wa ghayruhu al-imam muslim da wani malamin suka fitar da wannan hadisi wa qad sabaqa fil mas'alati al-khamisa wa thalathin yace wannan hadisi ya gabata a cikin mas'ala ta 35 safhati sadisa wal 50 shafi na ainihin 50 da shida a tsohon bugu sabon bugu shafi na 77 wal hadithu zahiru dilalati ala ma zakarna yace wannan hadisi zahiri ne akwai hujja cikin shi akan abin da muka ambata cewa in ba da larura ba bai halatta a rufe mutum da darabatin da gashi annabi ya hana yace sai dai inda bukata wa huwa madhhabu ahmad rahimahullahu fi riwayatin anhu yace an samo cikin wata riwaya daga cikin riwayoyin da aka yi daga ahmad cewa ahmad ya tafi akan wannan magana zakara hafil insaf mai littafin al'insaf shi ya faɗi wannan magana cikin mujallar na biyu na wannan littafi shafi na ɗari biyar da arba'in da bakwai ƙala shi wannan malami ya ce imamu ahmad ya ce la ya fa'aluhu illa li daruratin ba ya halatta a rufe mutum ba da daddare sai inda larura wa fi ukhra anhu a cikin wata riwaya imamu ahmad ya ce yukrahu shine ainihin makaruhi qultu ni albani sai na ce wal awwalu magana ta farko aqrabu cewa ɗin nan la ya fa'aluhu illa li daruratin ba cewa makaruhi ba kai tsaye don cewa makaruhi ne kai tsaye to ya nuna ko da larura ko ba larura amma cewa magana ta farko la ya fa'aluhu illa li daruratin ɗin nan sai ya ce wannan ita tafi daidai li zahiri qaulihi saboda ita ce ta daidai da zahirin magana annabi sallallahu alaihi wasallama da aka samu inda ainihin mai riwaya can yace zajara fa innahu ablagu fi nahyi min lafzi naha in an zo mas'ala usulul fiqh in aka ce zajara annabi ya yi tsawa to wannan abin ya fi kaiwa matuƙa fiye da ainihin abin da aka ce ya hana duk hani ne dai amma kuma wanda aka yi tsawa akai ya fi wanda aka ce kawai bari allazi yumkin hamluhu alal karaha wanda yake shi lafazin naha ya hana za a iya ɗaukan shi akan cewa makaruhi ne ala annal asla fihi tahrim ko da yake dai asalin wato yin wannan abu makaruhi ne wala sarifa lahu ilal karaha babu abin haramun ne ya ce babu wani abu da zai karkatar da wannan ainihin wato haramci ya koma da shi zuwa karhanci lakin yushkilu ala ma zakarna qawluhu fil hadisi hatta yusalla alaihi yace to sai dai kuma abin da zai zama da rikici akan abin da muka faɗi shine maganar da ta zo a cikin hadisin da annabi aka ce ya hana a rufe mamaci da daddare har sai an yi mishi sallah yace to har sai an yi mai sallah din nan to shine kuma zai kawo matsala dangane da maganar da mu muka faɗi fa innahu yadullu bi zahirihi aidan ala jawazi dafni laylan ba'da salati domin a zahirin wannan hadisi yana nuna cewa matukar bayan an yi wa mamaci sallah ne to ya halatta a rufe shi li'annaha hiya al-gayatu min an-nahy saboda wancan lafazin hadisi yana nuna ita ce matuka da ta sa kawai aka hana amma aka mai sallah za a iya rufe shi fa idza hasalat idan sallar ta tabbata irtafa an-nahyu to wannan hani an dauke shi kenan lakin yaridu alaihi qauluhu illa an yattarra insanu ila zalika to sai dai kuma abin da zai tunkuda wannan fahimtar in ma da za a kawo ta maganar da aka ce annabi ya yi nuni ga sai dai in shi mamacin ya bukatu ga arife shi a haka ma'ana an ga da bukata fa inna ismal ishara fihi domin ismul ishara da aka ce za shine ismu ishara fihi wanda ya zo a ciki ya'udu ila al manhiya anhu yana ainihin wato komawa ne ga abin da aka yi hani gare shi wa huwa dafnu lailan shine rufewa da daddare din li asbabin kasira saboda dalilai masu yawa kama sayati an ibn hazm waɗanda in Allah so suna nan zuwa daga ibn hazm walakinnana walakinnana la natasawwaru fi wajhin min alwujuh an yattaru li dafnihi duna an yusallu alaihi yace sai dai kuma mu babu yadda muke ganin zai yiwu a ce ainihin zai zama lallai a rufe mutum ba tare da ainihin wato an yi mishi sallah ba a ce har wannan larura za ta hana rufe shi da daddare wa mimma yaziduhu bu'dan abin da zai kara wannan ma tunani da muke yi nisa anna hadha ma'ana yaj'alu qaidal layli adimal fa'ida zai sanya ainihin wato ƙayyadewa cewa da daddare annabi ya hana a rufe mutum da daddare har sai an yi mishi sallah to ƙayyade cewa da daddare din nan zai sa sai a ga cewa to in har aka ce haka to kamar faɗar da daddare ɗin ba shi da amfani idh dafnu qabla salati kama la yajuzu laylan kadhalika la yajuzu naharan domin rufe mutum kafin a yi mishi sallah kamar yadda bai halatta ba da daddare ai haka da rana ma bai halatta ba lallai sai an yi sallah ko fa in jaza laylan li daruratin in kuwa da za a ce ya halatta ainihin a rufe mutum da daddare saboda ainihin wata larura wadda ta sa ba a yi mishi sallah ba jaza naharan za a ce da rana ma ya halatta min ajliha saboda wannan larura wala farq babu bambanci fama fa'idatu taqyidi bil laili to anan kenan menene fa'ida qayyadewa da daddare hina izin a wannan halin la shakka anna al fa'ida la tazharu bi suratin qawiyya illa idza rajjahna mastazharnahu awwalan min adami min adami jawazi dafni laylan yace ba shakka wannan fa'ida ba za ta bayyana ba a cikin siffa mai karfi sai dai in mun tabbatar da abin da muka bayyana da farko na rashin halaccin rufe mamaci da daddare wa bayanu zalika yadda bayanin wannan zai kasance sai mu ce anna dafna fil laili mazinnatu qillatil musallina alal mayyit rufe mutum da daddare to lokaci ne da ake zaton ba za a samu masu yi mishi sallah da yawa ba za a ga masallatan yan kaɗan ne fanaha an dafni lailan hatta yusalla alaihi naharan dan haka sai aka yi hanin a rufe shi da daddare har sai in ya zan an yi mishi sallah da rana li'annan nasa fin nahari an shaku fi salati alaihi saboda mutane da rana suna da nishadi wajen yi wa gawa sallah wa bidhalika tahsulu al-kasara min al-musallina alaihi to daga nan ne za a samu ainihin yawan masu yi mishi sallah in ya zama da rana ayi sallah in wata larura ta sa a jinkirta sai da daddare sai a rufe shi sai ya ce hadhihi al-kasara allati hiya maqasidu shari'a yace wannan yawa na masallata ga gawa wanda shine manufa ta ita shari'a din wa arja li qabuli shafa'atihim kuma yawan masallata ga gawa shi ke sa ai fatar a karbi ceton su fil mayyiti game da wannan mamaci kama sabaka bayanuhu fil mas'alati as-salisa wa kama yadda bayani ya gabata a cikin mas'ala ta 63 safhati as-sadisa wa 90 shafi na 96 a tsohon bugu kenan a sabon bugu shafi na 126 qala an-nawawi al-imam an-nawawi ya faɗi fi sharhi muslim a cikin sharhin muslim yanzu tsakani da Allah wannan ainihin malamin da a ce bai zauna ya karanta ba yaushe zai zo ya faɗi waɗannan abubuwa zai yiwu zai yiwu kada mu yaudari kanmu ba to zai yiwu ya je gyaran agogo ya zo ya wannan nazarin ya kamata ku yi wa kanku faɗa wallahi lallai in dai ana son muhaddisi ya aiki to wallahi sai ya zama yayi tafarrugi ga littafan hadisi gaba ɗaya ya zama akan sai ya inki babi ya za ka ga a ƙasar saudi arabia a cikin kwana bakwai sai malami ya binciken da yake sai ka shekara kana yi saboda gaba ɗaya gwamnati ta dafe su mun fahimci wannan da kyau ko laktaran da ke karantarwa a jami'a albashin shi ya fi ministan najeriya ba shi da larura kwata-kwata to don wace matsala ce za ta zama mishi matsala to amma nan laktara a wata an ba shi naira dubu shida kuma wata nawa ba a ba shi ba to me zai zo ya lakcarin shi yasa ko ga duk jami'o'in namu sun mace asibitocin mu sun mutu yanzu likita in ya haure ya tafi Saudi Arabia ka dauke shi aiki to baya fatan ya sake dawowa Najeriya aiki zai ga ashe wahala ake yi aiki mai yawa kuma gwamnati bata damu da kai ba Allah ya shiryar da mu to shine yace gashi nawa ya faɗi ma'ana waɗannan littafan suna buƙatar ashe in za ka yi karatu za ka yi rubutu akan jana'iza aƙalla ka tara su dukka karanta babukan jana'izar su kuma kaga abin sai da baiwa don in ba haka ba kana cikin wata magana ka manta da wata magana amma kana cikin wata sai ka tuna ai wani ya faɗi a wuri kaza sai ka jawo shi yasa zaka ga dare da rana yake karatu dare da rana yake rubutu wani littafin sai ka ji ya ce ya gama shi bayan la'asar wani bayan an sako idi wani bayan sallah azhar wani da yamma sai ka ji wani kuma ya sa ma can tsakar dare ya gama shi kullum aikin kenan suke kullum aikin da suke kenan sai ka sai ka same su duk irin yadda ake jin daɗin rayuwa sai ga cewa ba sa girma kullum ka ƙwarzafa kanka zaka gano kaza zaka gano kaza ba zaka girma ba ko me zaka ci karatu yana da wahala in ba ka shiga cikin matsala karatu ba wallahi ba ka gane haka sai ga ɗalibi yana jami'a sai ganshi duk yara ne yana fitowa sai ganshi yayi sintimi mai kamar alade ya ci ya koshi hankali ya kwanta wa amman nahyu anil qabr laylan al-imam an-nawawi yace dangane da hani kuma ka ji mamakin Allah al-imam an-nawawi din nan duk karatun nan da ya littattafan aro ne imam an-nawawi yana dab da zai rasu ya ɗibi littattafan ya mayar musu da abebansu bai mallakin littattafan ba duk na aro ne je aro a library din garin sa hatta muslim din da ya dauka ya sharhi na aro ne na aro ya dauka ya sharhi bai da nashi shine yana karami baban shi mai kuɗi ne sai ya dauke shi ya bude mishi shago in ya taso islamiya sai ya kwaso yan littattafan shi sai ya taho islamiya ai sai ya taho shago ana nawa nawa omo yana duba littafi wani malami ya zo siyayya sai ya ce a nemo mishi uban yaron nan ya ce wannan yaro bai dace da wannan shago ba a je a haɗa shi da malamai su karantar da shi ya ce sha'anin shi zai tabbata har kiyama ta tashi to ashe ya faɗi a kunnen yan amin an amsa amin ke nan cikin izinin Allah sai yaro ya waye gari ya dukufa karatu kullum kullum karatu shikenan duka rayuwar nawa wuta shekara arba'in da biyar ne a duniya duka amma ka dubi sharhin sahihi muslim ka dubi ar-rauda littafin fiqhun shafi'iyya mujalladi shida. almajmu'u sharhul muhazzab ya fara shi littafi ne dan karami haka kamar risala yake amma da ya fara sharhin shi sai da ya mai da shi mujalladi shida yana cikin mujalladi na shida babin riba ya mutu haka samu wani malami ba misira ya karasa shi to da an bashi da rai ya karasa guda nawa zai zama na sha faɗa muku ya fara sharhin sahihul bukhari yayi muqaddima ni ina nan da muqaddimar da yayi yayi muqaddimar shikenan sai ya ce to in ba dan mai karatu kada ya gaji ba yace da za mu mai da wannan littafi mujalladi ɗari wai kai yake tausaya kai ne zaka gaji da karatu amma shi ba rubutun ne matsala ba to haka tarihi ya nuna in ya zo da daddare kwana yake yi ya ce ya rantse da Allah sai da ya shekara biyu bai kwanta ba to ya kake bacci ala gafata malam sai ya ce in yana karatu ko yana rubutu in ya ji bacci sai ya dora littafin akan gwiwo shi sai ya dan jingina goshin shi haka sai ya dan yi sa sai ya tashi ya ci gaba Allah ya shiryar da mu manya kenan to kaga gashi wannan kunuzin ne gashi ake fajjare shi yanzu وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه yace dangane da hani akan a rufe mutum da daddare har sai an yi mishi sallah fakila sai aka ce sababuhu anna dafna naharan yahduruhu kasirun minan nahari abin da yasa aka minan nasi sababin da yasa aka ce bai dace a rufe mutum da daddare ba har sai an yi mishi sallah saboda rufe mutum da rana mutane da yawa suna halarta wa yusalluna alaihi kuma za su yi mai sallah wala yahduruhu fil layli illa afradu da daddare ku sai yan ɗaiɗaikun mutane ne kawai za su halarta mafita ta farko kenan wakila wasu malamai kuma suka ce li'annahum kanu yaf'aluna zalika lirada'atil kafni fala yatabayyanu fil layli abin da yasa mutane suka kasance suke rufe dangin su da daddare saboda kasancewar likafani in ba kyau yadda da daddare ba za a gane ba dan ka a ce kai wa dan uwanka likafani mara kyau to sai a lallaba a yi da daddare to sai annabi ya hana wa yu'ayyiduhu awwalul hadisi wa akhiruhu nawawi yace farko da ƙarshen hadisin shi ke nuna mana haka qala al-qabi to duk sanda kaji nawawi yace qala al-qabi yana nufin al-qabi ya mai ashifa yana da sharhi babba akan sahihi muslim to nawawi yakan nakalto daga wannan sharhin yace al-illatani sahihatani waɗannan dalilai guda biyu da aka faɗi dukkan su ingantattu ne qala sai shi al-imam an-nawawi yace wa zahiru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qasadahuma ma'an ma'ana shi alƙabi iyal sai ya ce a zahiri annabi yana nufin waɗannan illoli ne guda biyu duk na farko abin da yasa ake so a yi da rana don mutane da yawa su halarta na biyu don a samu kyakkyawan littafani qala alƙabi iyal ya ce wa qad qila ghairu zalika amma faɗi wata fassara daban-ban da wannan qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سي نتي فإذا عرفت أن العلة قلة المصلين to kai ne karatu in kasancewa ashe abin da yasa aka hana wato yin sallah da ai rufe mamaci da daddare shine karancin masu sallah wa khashiyatu rada'atil kafani da kuma tsoron lalataccen likafani yantiju min zalika annahu law sulliya alaihi naharan to wannan ya nuna mana kenan ashe da a ce za a yi wa shi wannan mamaci sallah da rana summa ta'akhkhara dafnuhu li udhrin ila al-layli sannan aka jinkirta rufe shi saboda wani uzuri har sai dare annahu la mani amin dafnihi to babu abin da zai hana a rufe shi kenan lintifa'il illa saboda wannan illa ta gushe wa tahaqquqil ghaya kuma manufa ta tabbata wa hiya kasaratul musallin ita ce yawan masallata wa alaihi to saboda haka fa hal yajuzu ta'akhkhuru bi dafnil mayyit fi nahari tahsilan lil ghayati al madhkura shin ya halatta a jinkirta rufe mamaci ainihin wato da rana tahsilan lil ghayati al madhkura saboda ainihin wato a samu waccan fa'ida wadda ainihin wato aka ambata ma'ana mutum yayi rasuwa da daddare to amma ga likafani ya tabbata sai dai kasancewar babu masallata da yawa to ya halatta a ce ko daga likafani a jinkirta sai gari ya waye da rana a rufe shi saboda a samu masallata da yawa istahsana zalika as-san'ani ya ce al'amiru san'ani ya ce wannan magana ce mai kyau fi subulis salami a cikin subulis salam shi littafin subulis salam sharhin bulogul maram wani babban malami ne ya ainihin yi sharhi akan bulogul maram ya sa mishi fatihul allam ba magaribe ne mutumin kasar magarib al'amiru san'ani sarki ne yadda kuka ga irin sarakunan nan namu kamar sarkin zazzau sarkin kano babban sarki ne amma malami kuma shi yasa shi yana da yancin ya bayyana sunna ya fito karara ya faɗi baka isa ka ce komai ba saboda yallaɓai ne mai katuwar fada shi yasa kaji ya shahara da al'amiru sarki al'amiru san'ani sarki ne na ƙasar san'a daula ce ma kekiya yanzu za ka fi fahimta an muka ce maka ƙasar qatar kana ji suna da turanci suna cewa qatar to sarkin wannan ƙasar ne kuma babban malami kaga ya ba ruwan shi in ya faɗi jilsatul istiraha ba za a mai raddi a masallacin juma'a ba ko to shine yace istahsana istahsana zalika as-san'ani fi sublis salam al'amiru san'ani ya ce wannan abu ne mai kyau a iya jinkirtawa har zuwa ainihin da rana ɗin a cikin subulus salam juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da shida walastu ara zalika amma ni albani albani mai littafi ina ga haka bai dace ba li'anna al-illata al-mazkura muqayyada bil layli fala yajuzu ta'diyatuha ila an-nahari yace saboda waccan illa da aka faɗi dai an ƙayyade ta ne da daddare to bai halatta ainihin wato ta ƙetara kuma har ta kai rana ba liwujudil farik alkabir baina zarfaini saboda akwai bambanci mai girma tsakanin waɗannan ainihin wato halaye guda biyu wato matsalar da yake magana a kai da daddare an ji saboda matsalar rashin mutane to wannan shine dalilin da yasa aka ce ka a rufe har sai da rana a samu masallata to da hali zai juya kuma da rana ba za a samu mutane ba to a iya barin gawa har sai da daddare yan kasuwa da ma'aikatan ofis da masu gona kowa ya dawo saboda da daddare a samu jama'a to wannan magana ce sana'ani yake cewa yayi kyau shine a shekul albani ya ce a'a ya ce fa innal qillata fil layli amrun tabi'iyyun karancin mutane dai da daddare al'amari ne wanda yake haka yake a tabi'a bi khilafin nahari sabanin rana fal kafaratu fihi amrun hiya tabi'i ya ce yawan jama'a da rana shine al'amari na tabi'a an fi sa a ran a samu mutane da rana summa inna hadhihi al-kafara la hadda laha yace kuma wannan yawa da ake magana ai bai da haddi fa kullama tu'khira ko tu'akhira bil mayyiti zadat al-kafara yace duk sa'an da aka ce za a bari a ƙara jinkiri da mamacin to yawan jama'a zai ƙara karuwa to in aka ce haka ne ko to ashe za a yi ta cewa to a bari saboda ya karu a bari to ashe ba za a yi haka ba yace wali zalika nara ba'dal mutrafina mutrafina yace saboda haka muke ganin wasu mabannata allazina yuhibbuna adh-dhuhura riya'an wa sun'atan waɗanda suke su dai kawai abin da suke so a bayyana a samu ɗaukaka a ji su a ji labarin su kuma a gani a ce ai mutum miliyan kaza suka zo a ɗauka a bidiyo a yi kaza muke ganin su walau ala hisabil mayyit a qad yu'akhirunahu al-yawma wal yawmaini ma'ana ko da ainihin za a kirga daga ranar mutuwan mamacin to za su iya jinkirin rana ɗaya rana biyu li yahdura aljinazata akbaru adadin wai saboda a samu adadi mai girma su halarci wannan ainihin wato jana'iza mumkin min almushayyi na waɗanda zai yi a same su daga cikin masu rakiya gawa ce sai a batta musulmi ne fa wai kuma wai sai su bar gawa kwana ɗaya kwana biyu daga mutuwar mamacin ko da ainihin wato me zai biyo ba ma dai saboda ana son a samu jama'a da yawa dan a ce ai mutum miliyan kaza suka zo فلو قيل بجواز ذلك لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره ya ce da a ce za a ce jinkiri din ya halatta ya ce to da wannan ya kai ga sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen umarnin shi da ya bil isra'i akan cewa a gaggauta bil jinaza in an ɗauki gawa alama sabaka bayanuhu fil mas'alati sabi'a ashar gwargwadon yadda bayani ya gabata a ainihin mas'ala ta sha bakwai annabi ya umarnin cewa da zarar gawa ta rasu ai sauri a je abin ne ta ko to in aka ce za a bada kofar cewa ya halatta a jinkirta saboda jama'a su taru da rana a jinkirta sai da daddare da daddare sai da rana saboda wannan larura to za a kai kuma ga ainihin wato cewa a har a kai ga saba wa shari'a kenan na wancan umarnin safhati salis ashar a cikin shafi na goma sha uku bi illatil kasra allati la babita laha yace saboda kawai neman yawan jama'a wanda kuma neman yawan jama'a din shari'a dama bata kayyade ba بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قوله حتى يصلى عليه yace to bayan wannan dogon bayanai nawa da nayi to daga nan ne wancan rikici da na kawo na cewa gashi kuma annabi ya ce har sai an yi mai sallah to a nan ne za mu samu amsa dangane da wancan rikici if domin kuwa innahu zahara annal murada hatta yusalla alaihi naharan li kasratil jama'a ashe ma'anar wancan magana da annabi ya ce har sai an yi mishi sallah to manufa ita ce har sai an yi mishi sallah da rana saboda neman yawan jama'a kai ta bayyana annas mal ishara fi qawlihi illa an yattara insanun ila zalika ya'udu ila dafni laylan yace domin wannan ismi na ishara zalika din nan ya koma zuwa ga ainihin wato cewa rufewa din ne da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana walau ma aqillatil musallina ko da akwai ainihin karancin masu sallah la ila dafni ma'a tarki salati alaihi itlaqan ba wai annabi yana nufin aje a rufe shi ne ba tare da an yi sallah ba a'a yana nufin an hana a rufe mutum da daddare har sai an samu masallata da yawa falyata'ammal yace falyuta'ammal a lura da wannan ainihin wato magana da na faɗi fa innahu haqiqun bit ta'ammul yace domin magana ce da ta cancanta a tsaya a lura da ita mun fahimci wannan da kyau ko cewa an hana a rufe mutum sai har an yi mishi sallah to menene ake nufi ai ba sallar ta kaf annabi yake nufi dama a'a har sai an samu adadi masu yawa to ashe inda za a samu adadi masu yawa sai mishi sallah da daddare kuma a samu ainihin likkafani mai kyau ashe ya halatta kenan ashe manufar da ta sa aka hana rufewa da daddare tsoron so da dama za a yi mutuwa da daddare ku ga an rasa likafani kuma a rasa cikakkun waɗanda za su tsaya yi mishi sallah to amma an samu waɗannan abubuwan sun tabbata fa to sai kuma a ɗauko wancan nassin na cewa a gaggauta kai gawa kabarinta sai a amfani da shi ana yawwa ثم قال النووي في شرح مسلم sannan sai kuma al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin sharhin sahih muslim yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi ad-dafn fi al-layl malamai sun yi sabani game da hukuncin rufe mutum da daddare fakarihahu al-hasan al-basri al-hasan al-basri sai ya karhanta illa li daruratin sai dai da larura wa hadha al-hadith mimma yastadillu lahu bihi yace wannan hadisi na daga cikin hadisan da za a kafawa shi hasan al-basri hujja gare shi wani malamin fiqhu zai yi magana babu dalili sai wani ya zo daga baya sai lalubo dalili sai ya ce wannan na daga hujjar da za a kafa ta zama dalilin wani ba a kan shi ba dalili gare shi to shine abin da yake wa qala jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf mafi yawa daga cikin malamai daga cikin malaman farko da waɗanda suka maye musu malaman farko su ne sahabbai da tabi'ai to waɗanda suka biyo bayan su atba'ut tabi'ina daga kansa imamu maliku su ne khalaf fa su ne malamai mamaya na ƙarshe kenan mun fahimta to in kuma aka ce almutaakhiri na to su ne waɗanda suka zo daga baya kamar waɗannan malaman fiqh shi yasa ban kaura ne ka zo kana cewa wai an saba malaman farko zuwa malaman farko wai mai kawaidi mai risala a'a ba a saka waɗannan ma cikin lissafin ainihin wato khalaf su imam malik su ne khalaf salaf su ne sahabbai da tabi'ai su imam malik khalaf to su kuma waɗannan malaman fiqh su ake ce musu mutaakhirina waɗanda suka zo daga can baya to haka aka karkasa abin tabaka tabaka to su mafi yawanci suka ce la yukrahu ba a karhanta ba ba a hana a rufe mutum da daddare ba wastadallu bi anna ababakar ne siddiq radiyallahu anhu wa jama'atan min salaf dufinu laylan min ghairi inkari suka ce dalilin mu na cewa ya halatta a rufe mutum da daddare babu karhanci saboda abubakar siddiq da wasu jama'a daga cikin sahabbai da tabi'ai an rufe su da daddare kuma ba a samu wani ya hana akan haka ba wa bi hadithil mar'ati sauda kuma sun kafa hujja da hadisin bakar matan nan mun karanta shi a baya wanda annabi ya binciki ina wannan bakar mace sai aka ce ai ta rasu ran nan da daddare aka rufe ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma je in mata sallah bai yi fadan dan me aka rufe ta da daddare ba sai dai yayi fadan me yasa ba a gayo mai bane kawai والرجل الذي كان يقوم المسجد da kuma mutumin da ke sharan masallaci din nan fatwufiya billaili fadafanuhu laylan ya rasu da daddare kuma suka rufe shi da daddare wasa alahum annabi sallallahu alaihi wa sallama anhu faqalu annabi ya tambaye su game da wannan mutum suka ce tuwfiya laylan ya rasu ne da daddare fadafannahu fil layli kuma muka rufe shi da daddare faqala sai annabi ya ce ala azantumuni me ya hana ku da mini qalu kanat zuluma suka ce ai akwai duhu ne walam yunkir alaihim annabi bai musu fada ba وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة wannan hadisi da aka yi magana akan annabi ya yi tsawa a rufe mutum da daddare suka ce yadda za a bada amsa akan shi shine a ce annabi ya yi hani ne dan barin sallah kawai dan ba a samu dama mai sallah ba domin su suka haka suka fahimta amma mun ji fahimtar da ta dace wa hadisin shine karancin masallata walam yanha an mujarrad dafni bil layli annabi bai hana rufe mutum da daddare ba kai tsaye wa inna ma litarki salati abin da yasa annabi kawai zai hana a rufe mutum da daddare saboda kar a samu rashin yi mishi sallah aw liqillatil musallina ko kuma saboda karancin masallata aw an isa'atil kafani ko kuma saboda munin likafani aw anil majmu'i kama sabaka ko kuma saboda waɗannan dalilai gaba ɗaya a dunkule kamar yadda so gabata qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wal jawabu al-awwal amsa dai ita ce amsa farko wa huwa annan nahaya kana litarki salati la yasihu cewa din nan wai saboda barin sallah ne annabi ya hana ya ce wannan magana bata inganta ba li'annahu law kana kadhalika lam yakun a sammata farqun baina dafni laylan aw naharan kama sabaqa bayanuhu domin aka ce saboda barin yi mishi sallah ne yace to za a ga babu wani tabbataccen bambanci tsakanin rufe mutum da daddare ko da rana kenan kamar yadda bayani ya gabata balis sawabu yace abin da yake daidai annan nahaya inna ma kana lil amrayn alladaini sabaqa fi kalamil qadi dalili kaɗai da yasa annabi ya hana a rufe mutum da daddare shine al'amura guda biyu din nan waɗanda suka gabata daga cikin bayanin da alƙadi iya yayi su ne ne ƙarancin masallata da kuma munin likafani walidhalika ikhtara ibn hazm annahu la yajuzu an yudfana ahadun lailan illa an darura dan haka ibn hazm ya zabi cewa bai halatta a rufe wani da daddare ba sai da larura wastadalla ala zalika bi hadha alhadith ya kafa hujja da wannan hadisi ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا سأنا ابن حزم يبادا ainihin wato amsar da za a bayar akan hadisan nan da suka zo game da rufe mutum da daddare cewa shi kanshi annabi an rufe shi da daddare ne an rufe abubakar da daddare ga wannan mata ga wannan mutum duk an rufe su da daddare to yaya za a yi sai ibn hazmin ya bada amsa game da su wa ma fi ma'anaha min al-asar da kuma ainihin asarai waɗanda suke ma'anar su daya bi qawlihi fil muhalla ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi al-muhalla juz'i na biyar shafi na 114 zuwa 115 yace كل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه yace duk waɗanda aka ce an rufe da daddare din nan tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama da matayen shi wa min ashabihi radiyallahu anhu da kuma sahabban shi wasu da aka ce an rufe su da daddare din nan fa inna ma zalika li daruratin awjabat zalika min khawfil harri ala man hadara an yi wannan ne kadai saboda ainihin wata larura wadda ta tilasta ai haka saboda tsoron ainihin zafi ga waɗanda za su halarci sallar gawa ɗin wa huwa bil madinati shadidun kuma akwai tsananin zafi a madina aw khawfi taghayyurin ko kuma tsoron shi mamaci ɗin kad jikin shi ya canza ya lalace aw ghairi zalika mimma yubihu dafna laylan ko kuma wani daga cikin dalilai wanda zai halartar da arfa mutum da daddare wala yahillu li ahadin an yadhunna bihim radiyallahu anhum khilafa zalika ibnu hazm yace bai halatta wani yawa waɗannan da aka rufe su da daddare nan tsammanin wani abu sabanin haka ba a ce saboda larura ne kawai sun marawa karahata dafni lailan an sa'id bin al-musayyib sa'annan ibn ibn hazm ya ruwaito sa'id bin al-musayyib akhir al-mutaqaddimina ya tafi akan cewa an karhanta a rufe mamaci da daddare wa aqulu ni kuwa muhammad nasir din al-albani sai in ce wa min al-ja'iz to yana daga abin da zai yiwu anna ba'da man dufina lailan kanu sallau alaihi naharan ta iya yiwa waɗanda aka ce an rufe din nan da daddare cikin sahabbai din da shi kanshi annabi din ta iya yiwa an yi musu sallah ne da rana wa hina idin fala ta'aruda ala ma sabaqa bayanuhu to akan haka babu karo kenan ko wa zalika huwa alwaqi fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine abin da ya faru game da shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sallau alaihi yawm as-sulasa'i domin ranar talata ne suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallar gawa dama ya rasu ran litinin to ba a samu rufe shi ba ana ta kai da komo to sai ranar ainihin talata sa'an nan da rana suka yi mishi sallah sun dafa nuhu lailatal arbi'a sannan daren laraba sai suka ainihin rufe shi ranar talata da rana suka yi mishi sallah dare da ya biyo kun ga abin da ke ƙara tabbatar mana ko dare da ya biyo ba daren talata ba kenan daren laraba sai suka yi mishi wannan sallah كما ذكر ابن هشام في سيرته كما يبدا ابن هشام يفدي a cikin sirar shi juz'i na hudu shafi na 314 an ibn ishaq daga ibn ishaq wallahu a'lamu Allah shi yafi sanin daidai to kaji inda aka tattace wuri Allah ya shirye da mu الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيأتي المسألة الثانية والتسعون مسألة تتسعين دبيو فإن اضطروا لدفنه ليلا to in ya zama lallai sai an rufe mamaci da daddare tunda an ce in ya zama da larura ko jaza ya halatta in ya zama lallai larura ta sa za a rufe mamaci da daddare sai a rufe shi walau ma istimalil misbahi ko da za a yi amfani da fitilu wan nuzuli bihi fil qabri kuma a shiga cikin kabari din da wannan fitilu din ko fitilar kwai ko fitilar ruwa ko torchlight ya halatta ainihin sai a hahaska wajen haka kabari din da daidaita mamaci babu laifin an yi haka tare da cewa shari'ar musulunci ta hana a haskaka makabarta kamar makabarta duk a sa mata lantarki ya haske ta haka shari'a ta hana wannan mun fahimci wannan da kyau ko to amma a za a iya zuwa inda daddare ya zama ba makawa sai a je da torchlight ko makamantan haka na fitila kwaya amfani da su litafhili amaliyati dafni yace saboda a samu saukin aikin rufe mamaci din wad dalilu dalilin da yasa na faɗi haka hadith ibn abbas shine hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama adkhala rajulan qabrahu laylan annabi ya saka wani mutum a cikin kabarin shi da daddare wa asraja fi qabrihi kuma annabi ya kunna fitila a cikin kabarin don ya ji dadin saka shi mahallin shahid kenan أخرجه ابن ماجه ابن ماجه في تد وانا حديثي مجلد نفرقو شافي ندري هدى ستين ده هدوى الترمذي ده الترمذي مجلد نبي شافي ندري ده همسن ده بقوي بأتم منه ده تككير رواية ده تفي وانا ودا أكفتي وقال شي ترمذي يتي حديث حسن وانا حديثي ني ميكو قلت نيك وسينتي يعني أنه حسن لغيره wato tirmizi yana nufin wannan hadisi hasanun li ghairihi ne amma inda a ce li zatihi ne to da'isi ne ma'ana duk hadisin da kaji tirmizi ya ce haza hadisun hasanun to a nashi istilahin duk hadisin da ya ce kaza haka to yana nufin hasanun lighairihi mun fahimci wannan da kyau to don haka cewa da ya hadisi hasan shine a shekul albani ya ce abinda tirmizi ke nufi hasanun lighairihi wa haza istilahun ya ce kaga irin wannan istilahin wannan fassarar khasun litirmizi ta keɓantu ga tirmizi ne kawai annahu idza qala hadithun hasanun duk sa'an da kaji tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wannan fa inna ma yuridu al-hasan li ghairihi to yana nufin hasan li ghairihi kama nassa alaihi huwa nafsuhu kamar yadda shi da kanshi ya faɗi fil ilal a cikin littafin shi ilalut tirmidhi duk wanda yake da sunan tirmidhi ya tafi can mujalladi na ƙarshe mujalladi na ƙarshe zai ga ilal din to akwai sharhin wannan ilalut tirmidhi wanda ibnu rajab ya sharhi ne gamsashe kusan babu kamar shi ina nan da shi a cikin mujalladi biyu aka buga shi akwai kuma tartibin hadisan da ke cikin ilalut tirmidhi din wanda wani babban malami shi kuma a cikin mujalladi na farko hadisai da zai faɗi hadisi kaza da muka faɗi a cikin littafin mu tirmidhi din nan to yana da illa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya tattauna akai to anan ya faɗi al-mazkura fi akhir kitabi ash-shaykh al-albani yace ilalut tirmidhi wanda shi tirmidhi din ya faɗe shi a ƙarshen littafin shi wa qad ja'a lahu shahidun kama ya ati yace ainihin wato sai shi Tirmizi ya zo da hadisin da zai shaida wannan kamar yadda bayani zai zo a nan gaba wa alaihi fala yaridu ala tahsin Tirmizi naqad ibn al-qattan iyahu alladhi hakahu sahibu tuhfat al-ahwazi yace to akan haka a maganar da ibn al-qattan yayi dangane da ainihin wato kyautatawar da Tirmizi wannan hadisi to bai dace a yi raddi ba ma'ana raddi ne shi yahya al-qattan yayi akan magana tirmizi da ya kyautata wannan hadisi to in ka fahimci tirmizi in ya ce hasanun yana nufin hasanun li ghairihi to ashe ba za ka zarge shi ba domin kai kana ganin wannan hadisi hasanun ne li zatihi shi kuwa yace in ka ji na ce hasanun a wannan littafi ina nufin hasanun li ghairihi to ashe naƙadin da raddin da mai tuhufatul ahwazi ya ɗauko daga yahya al-qattan wanda yawa tirmizi to wannan raddi bai kamata ba tunda mun ji abin da tirmizi ke nufi in na ce kaza kaza nake nufi to in ka ɗauko wata magana daban ka ce a ya kuma zai ce kaza sai in ce ai ga abin da ya ce ke nufi amma shahidu ya ce hadisin da zai shaida wannan fa huwa min hadisi Jabir ibn Abdullah yace shine hadisin Jabir dan Abdullah littafin Tuhfatul Ahwazi wanda Muhammad Abdurrahman al-Mubarak Foriyai sharhi ne ga Sunan Tirmidhi an buga shi a cikin mujalladi goma sha ɗaya amma a wani bugun ana buga shi cikin mujalladi goma sha biyu muqaddima sai a fasa ta biyu wannan muqaddima tana ɗauke da ilmomi masu yawa a ciki wani malami ne ɗan ƙasar Indiya yau kamar shekarun shi arba'in da rasuwa to sai zo sai sharhin wannan ainihin littafi na Sunan Tirmidhi malamin hadisi ne sosai to sai dai kadai akwai matsala tare da wannan littafin matsalar da ke tare da wannan littafin yana dogaro wajen takhrijin hadisan shi akan shaukani to kuma wani lokacin rudani yakan faru ga shaukani to in ya zan rudani ya faru ga shaukani shi kuma wannan ya ta kalidanci da shaukani kaga duk sun afka gaba ɗaya kenan to don haka Ahmad Shakir da ya zo a lokacin da yake ya fara nashi sharhin sai ya ce na samu labarin akwai wani mutumin ƙasar India yana sharhin sunan tirmizi ya ce amma ban same shi duka ba na dai samu muƙaddimar da kuma wasu juz'ai kaɗan daga ciki ya ce to tsarin da wannan malamin ya bi ya ce ni ba zan bi ba domin shi tsarin da ya bi yana kwanciya ne jikin shaukani cikin nalil autar yana ɗauko maganganu amma shi ahmad shakir ya ce amma ni zan yi nawa ƙoƙarin ne in gane takhrijin hadisai ɗin saboda shi ahmad shakir alhamdulillahi mahaifinsu babban malami ne shine ma shehun azhar shine shugaban jami'an azhar to sai suka waye gari mahaifin nan nasu ya zauna ya dukufa ya karantar da su sunna ba dare ba rana yana karantar da su to shi yasa shi kuma Ahmad Shakir sai waye gari yayi karatu tun daga gida ga kuma karatun makaranta to duk littafin da yazo ya rubuta shi kuma dan ya nuna yayi godiya din nan yaba kyauta tukuici Bahaushe yace sai ya kawo tarihin mahaifin nan nashi gaba ɗaya yace shine tushen wannan abin da muka yi maka wa amma shahidu yace amma shahidin da muka ce zamu kawo ai dama ya ce zai kawo shahidi ko فهو من حديث جابر جابر بن عبد الله يتي حديث جابر بن عبد الله ني اخرجه ابو داود ابو داود يا فتر دشي مجلد نبي شافي نا 63 والحاكم ده حاكم مجلد نا فرقو شافي نا 368 والبيهقي ده بيهقي مجلد نا 4 شافي نا 53 وقال الحاكم الحاكم يتي صحيح على شرط مسلم وانا حديث يا انغنت ابي شرط مسلم ووافقه الذهبي الامام الذهبي يداتي ده ابن ده حاكم يفدي وزاد عليه النووي nawawi ya kare akan magana su faqala fil majmu' ya faɗi a cikin al majmu' sharh al muhazzab mujallad na biyar shafi na ɗari uku da biyu yace rawahu abu dauda bi isnadin ala shart al bukhari wa muslim abu dauda ya ruwaito wannan hadisi da isnadin da ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim shi hakim ya ce ya inganta a bisa sharadin muslim zahabi ya ce haka abin yake nawawi kuwa ma sai ya ce haka abin yake kuma ma hadda bukhari qultu ni albani albani mai littafi sai nace kullu zalika khata duk wannan ban kaura ce duk kuskure ne fa inna madara isnadihi ala muhammad ibn muslim at-ta'ifi yace domin isnadin wannan hadisi duk inda ya kai ya komo yana tike gane akan muhammad dan muslim at-ta'ifi wa huwa wa in kana siqatan fi nafsihi ko da yake mutumin kirki ne shi ga kanshi faqad kana da'ifan fi hifzihi yana da rauni wajen haddashi ولذلك لم يحتج الشيخان به dan haka bukhari da muslim basu kafa hujja da shi ba kai tsaye wa inna ma rawa lahu al-bukhari ta'liqan bukhari ya ruwaito hadisin wannan mutum ba tare da isnadi ba bai ruwaito shi da isnadi ba dan haka bai zama akan sharadin bukhari ba wa muslim muslim ma bai kafa hujja da wannan malami ba kai tsaye sai dai istishhadan sai dai yayo wata riwaya ne mai inganci sai ya sake ta wannan malami dan ta goyi bayan wancan dan haka ba da ita kai tsaye kafa hujja ba dan haka ashe ba shi daga cikin rijalul rijalul bukhari wa muslim wa min al ajaib yace kuma abin da zai fi baka mamaki ya kai mai karatu annal hakima wa zahabiyya ala ilmin bi ba'd hadha da hakim da zahabi fa sun san wani daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗi faqad zakara faqad zakara al mizzi anna ta'ifi hadha laysa lahu fi muslim illa hadithun wahidun domin alhafiz al-mizzi babban malamin hadisi malamin su ibnu kalim kuma sirkin shi yace ya ambaci cewa ta'ifiyu din nan ba shi da wani hadisi a cikin muslim sai hadisi daya قال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر yace abinda hafiz al-muzzi yake nufi wa huwa mutaba'atun indahu mutaba'a ce shi ma mun gani ko kama nassa alaihi al-hakim yace kama yadda kuma hakim ne ya kawo wannan nassi hakim da kanshi yace muslim ya ruwaito hadisin wannan malami mutaba'a amma kuma sai ya koma a cikin mustadrak ya ce wannan mutumin kuma yana da hadisi ainihin a cikin muslim wanda yake kuma har ya inganta wani abu sharaɗin wannan kuma mutaba'a ba a ainihin cewa yana daga cikin mazajen wani wa kadhalika sarraha az-zahabi fi tarjamatihi min al-mizan yace to haka ma shi ma zahabi ya fito ya faɗi karara da ya zo kawo tarihin wannan mutum at-ta'ifi a cikin mizan al-i'tidal anna musliman rawalahu mutaba'atan cewa muslim ya ruwaito hadisin wannan malami a matsayin mutaba'a ne kawai ba wai ya kafa hujja da shi kai tsaye ba to kaji shine yace yana suna sane da wani daga cikin waɗannan abubuwan walahu shahidun akhar yace kuma har wayo wannan hadisin yana da wani wanda zai shaida shi daban wancan fa da ake magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wani mutum da daddare a kabari kun ya kunna fitila min hadisi abi dharrin wanda yake daga cikin ainihin hadisin abu dharrin nahawu shi ma kwatankwacin wancan akhrajahu al-hakim hakim ya fitar da shi bi sanadin fihi rijalun lam yusamma fihi rajulun lam yusamma yace hakim ya fitar da shi da isnadin da yake akwai wani mutum daya wanda ba ambaci sunan shi ba wa baqiyatu rijalihi siqat sauran mutanen da ke cikin isnadin amintattu ne amma akwai mutum ɗaya wanda ba ambaci sunan shi ba shi ya zama mubahani kenan to kaji to duk wannan mushahada ne fa da ya kawo da mutaba'a don haka duk irin waɗannan la ba'asa bi hasil mutaba idan ma an ka zo mutaba'a yan waɗanda suke masu ɗan illoli din nan sune zaka tarkato ka cika ka cika she da su amma wanda yake da illa shi da kanshi baka kafa hujja da shi fa shine za ga al'ada ibn hajar cikin bulugul maram in ya bude babi karshen babin sai kaga ya tarkato yan masu rauni rauni akan wannan matsalar sai ya kawo su sai ya ci kashe babin da su sai su zama mutaba'a ga wannan babin amma ba su ne za su zama ainihin kashin bayan wannan babi din ba to saboda wannan matsala tana da tsawo za mu saurara mata sai gobe insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah